الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم
ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي أمرك الأنصاري yana daga wancan nan ka hadisin abdurrahman dan abi amrat al-ansari عن أبي daga mahaifinsa ومثله لسلمة بن الأكوي misalin irin wannan hadisi ma an samo shi ga salamatu ibn al-akawai وأبي هريرة da kuma abi huraira
وعمر بن الخطاب رضي د- الله عنه da kuma sayyidina umar dan khattabi Allah ya ƙara yadda a gare shi
فذكروا مهمسة أصابت الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي sai suka ambaci wata yunwa da ta samu mutane lokacin da suke tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama a shashin tafiye-tafiyensa an je yaki a shashin tafiyar da shugaba yake yi wannan tafiye-tafiye suna da yawa bayan kaɗan bane ya yi haka ne don ya ceto halitta daga duhun kafirci ba ya yi haka don komai bane ya yi haka don ya tabbatar da tutar Allah ita ce a saman kowa ita ce a saman komai kwanan dajin da i ba ɗan kaɗan ba ne je ka ɗauki tarihin magaji kaga tun da ka gazuwatu wadda yakinsa na farko a duniya har izuwa ran da ifita yakin yakin tabuka ka kirga ka ga aikin da shugaba yi daga nan za ka ga ya ci sunansa da aka ce nabiyul malhamati ko rasulul malahim annabin dagayyaki kuma sannan idan ka kalli wannan tafiye-tafiyen na magaji da yi duniya ta zo ta yi kallo a dawo a nutsu a ga yaya shugaba iyaki maulan shau ibrahim ya faɗi hakika ta ilimin yakin annabi ya ce li'annan nabiyyal hakimin dahara magaza bala sadda udwanan wa radda zalala shehu ya yi wa duniya yau ya mutaraddi akan cewa musulmai ne 'yan ta'adda ita abinda tauraron addini alƙiblar duban halaratun zatil aliyyati aikin da yi a duniya shine saddul udwan shi abinda shugaba yi hana ta'addanci yayi a duniya ba za a ce ya addinin musulunci ba yaƙi ba Ad- akwai yaƙi saboda Allah bai rubuta ɗan adam zai rayu akan kaifi guda ɗaya ba dan adam zai rayu akan zaman lafiya zai rayu akan rashin zaman lafiya to da kamilu zati ya zo ya za a yi bangaren rashin zaman lafiyar a tace shi a gyara shi ya zama an yi shi akan yadda Allah yake nufi to aikin da shugaba yake shugaba bai yaki ba abin da ya yi a duniyar yaki shine hana ta'addanci warar da zalala sannan kuma ya ya tafi da bata gaba daya ya hana bata duhun kafirci da duhun bata shugaba abinda yayi a duniyar yaki abinda i wannan ya shafi kaje ka ga dalilan da suka sa i yaki wani dalili ne isa ya fita yakin badar abin da ya faru sai da ta kai jallin da ba su taka wa kowa ba ba su zubar wa da kowa ba a kyale su sai addinin su ma ya gagara ran da idawo daga ɗa'ifa bai shigo ɗa'i- bai shigo cikin maka ba sai fa da aka ba shi juwari muɗi'in mu ɗan ajiyu ya a juwarinsa shugaba ishigo ishigo ma'aifar saboda ya ce Allah Allah kuma ya ce ka gaya musu kulillah sun mazarfin fi khawdihim al-abu to dan haka shugaba alaihi salatu wassalam duk yakin da yi zaka tarar wato yaki ne na kauda bata na kauda bata akwai ulumu na fiqhu a cikin yaƙe-yaƙen da manzan Allah yi sai abubuwa masu zurfi mutane su dinga ɗauka wai addinin musulunci addinin ta'addanci ne addinin kashe-kashe ne addinin rashin zaman lafiya ne ƙarya suke yi duk wannan yarfan da ake yi a dinga nuna tutar da aka rubuta sunan manzan Allah ana ana ana yin ta'addanci da ita ana nuna ana yaga sunan musulunci Allah ya ce wannan duk ku gama wannan ku ciyar da dukiyarku akan wannan sharrin Allah ya ce sun mai gulaguna wallahi sai sai sai sai addinin annabi ya karya ku gaba ɗayan kawai a yanzu ana taiwa addinin Allah jafa'i ana taiwa addinin shugaba sharri cewa addini ne na rashin zaman lafiya addini ne na tada zaune tsaye addini ba haka bane manzo Allah ya zo da Islam addinin zaman lafiya za ka samu yara masu yi wa shugaba hidima wasu ma yahudawa ne amma ya zauna da su kyawawan ɗabi'o'i da kyan halaye a kaso ɗari kaso casa'in da tara ba yaƙi ne shigo da su addinin manzan Allah ba can ɗabi'ar shugaba ne da can zatinsa da ainihin sirri wanda Allah ya zuba masa da kaga wannan sirrin sai ka ji banda ka sadu da Allah ba abin da kake ne to haka ne to a shashin wannan tafiye-tafiye abubuwa da sun faru a nan ne ma ake ganin mu'ujizozinsa ba a tabuka a cikin mutum dubu talatin wani ya ce da shugaba kishirwa fa ake biyan kuma ga zafi yanzu da a ce zai yi mu samu nunan akuya mu sha zai sauke mana zafin da muke ciki yanzu kuma ga shi yanayin tafiya ta yi nisa kamilu zafi ya ce kana son za ka sha nunan akuya kwarai kowa ma yake ina so malam ba sai ga akuya tana tsallako mutane ba tana tsallako mutane sai da ta zo gaban kamilu za ta tsaya suke to ga akuya ta zo a kawo kwanan da za a matsu nonon aka tatsa aka tatsa aka suka kwano sai ce to mutum dubu talatin din nan kowa a bashi ya sha kowa ya sha ya ƙoshi ba ɗan zola za ka yi badan ka shanye wa uwanka ka sha iya shanka aka ba kowa isha ya kalli ɗaya daga cikin sahabbai ukashon kana son akuyan nan ya yi min nama ina so ya rasu lalla sai ta rike ta na ba sai dai rike ta ne zai ma wuya kaga ɗauka akuya ce da za ka iya ina bukatar ta ya rasulallah ya rike akuya duk inda aka shiga da akuyan nan ke tafiya an je an yada zango an kwanta yana bacci da ifarka sai ga da igiyarsa tana hannu amma ita akuya ta koma cikin alkanzul a azamu wanda daga nan ka dama ake fito masa da su salatu wassalam ai ba wai akuya ce ajiya irin wannan ba to shi ne a wannan shashin tafiye-tafiyen yunwa ana buƙatar abinci fada abi baƙiyatul aswa to shi ne sai ya sai ya ce to shi ne wannan ƙista da aka taɓa faɗa sahabai suka ce aje a yanka sun yadda a yanka taguyoyinsu in an yanka su a soya a rarraba wa sahabbai namun kowa ya samu abin da zai ci saboda yunwa shi ne sai na umaru da suka tambayi kamilu zaki suka ce ga yadda za a yi ita hakan ya yi hadisi yana nan a cikin a cikin riyadu salihina al-imam nawawi ya kawo shi ce hakan ya yi ku je ku yayyanka din suka zo za a fara shirin sauke musu sanduna a je a soke su sai ga sai na umaru me ya faru suka ce shugaba ne muka tambaya me ne muka nemi izini mu yanka tagoyoyinmu a ba wa 'yan uwa su ci a samun abinci saboda yunwa to ya ce ku yanka ku dakata an zo su ki zo isa mun fiyayyen dalibai ya gaya masa ya ce to su wane ne kaza ya yi kwarai kuwa sun ce suna neman izini za su yanka tagoyinsu don a samu abinci na ce da su hakan yayi ce ni kuma ina ba da shawara ya rasulallah tun da kana nan ba a bukatar yanka tagoyi to ya kake so a yi yake kowa ragowar abin da yake hannunsa zai kawo a zo a zube a gabanka ka dafa abinka ya sa albarka a ciki sai mu ɗebi abinci da yawa sai yunwa ta tafi sai yake hakan ma ya yi shugaba ke nan mara na kuwa shi ne mukamin attawakulu alallah da kaji a cikin attaura ina cewa sammai tukal mutawakkila to wani ne attawakulul hakiki ke shi da gaban da bayan duk ya san sirrin halara a ciki a na farkon ya san Allah a ciki a nan biyun ma ya san Allah a ciki
فجاء الرجل بالحسين من التعالي وفوق ذلك wani sai ya zo da ɗan danki ɗaya na abinci kaman wani ya zo da kwaki wani ya zo da garin alkama wani ya ɗauko garin dabino wani ya ɗauko ƙuraƙuran dabinon ya kawo wani ya kawo cukwi da aka sana'anta da nono gashi nan dai wani ya kawo kilishi wani ya kawo ɗan soyayyen nama da yake hannunsa aka yi ta ajiyewa a gaban manzan Allah
وعلاه الذي أتى بالسائل من التوحيد ya ce a cikin rundunar nan mafi ɗaukakar wanda ya kawo abin da ya fi kowanne yawa shine wanda ya kawo kwano ɗaya na dabino
وجمعه على رمحه shugaba ya ce a tattara shi akan wani wata jemammiyar fata
قال سلمة salamatu ɗan akawa'u sai ya ce فحذرته قال برجل عمدي da na kalli abin da aka tara a gaban manzan Allah sai na lura kamar akuya ce a kwance ba kai girman jaki ba fa abin bai kai girman dan maraki ba kamar akuya ce kamar ka ce dan karamin buhu karamin buhun shinkafa rabin buhu ke to kamar haka runduna guda suka tara a gaban annabi Mm.
ثم دعا الناس بأوعيتهم sannan sai shugaba sai ya ce to kowa ya ɗauko salkar da zai zuba abinci kowa ya ɗauko auiyatu malam salkan nan wannan abun ya fi ƙarfin buhu mai cin kwano arba'in irin namu na yanzu da fata suke yinsa sai a ɗora wa raƙumi tom فما بقي في الجيش رئاء إلا ملأوا ya ce babu wani babu wata salka a cikin wani burgami wata jaka wani buhu a cikin rundunar nan sai da aka cika shi da kaya
وبقي منه قدر ما جئلا وأكثر amma da aka gama kowa ya ɗauki kayan da in ya ƙara ba zai iya ɗauka ba sai ya ce sai na ga ragowar abincin kamar yadda aka tara shi a farko ina nan. Mm.
وأكثر
sai na ga ma ya ɗan fi yawa ma
ولو ورده أهل الأرض لكفاوا ya ce billahi lazi da mutanen farko da ƙarshe za su zo wannan abincin ya ishe su shugaba fa shugaba fa aka ce malam a nan dama take a nan sirri yake a nan yardar Allah take Allah mun gode maka mun gode maka shau ibrahim za ka ji yana yawan godiya ga Allah ka tuna cewar Allah ya sako ka duniya zuciyarka ta taba jin tana kauna annabi wannan ya ishe ka wallahi ya ishe domin sai an wayi gari duk wanda ya taba yin wani abu a duniya sai ya ji ashe abin da yi wasan kwaikwayo ne babu wanda zai ga akan dahir yake sai ran da aka tashi alkiyama idan shiga shiga annabi Muhammad ce lallai zuwa duniya ban ji a banza ba akwai waɗanda za su ga sun shirya abubuwa a nan duniya suna zaton a nan ne mahura wuta kai shi su gaba komai bai amma ka tashi ka ganka tare da shugaba Allahu akbar ko ranar da mutum zai mutu ya ga mala'iku sun jeru ran nan babu wasa kenan ran da za a yi kashi fulhida'i ran nan daga nan gurin mutum zai dinga jin kanshin halara muhammadiya ya waiwaya iga da wadda guziri ya je to shi kenan sai mutum ya ji daɗi wanda kuma ije da kishiyar wannan to kuka ya tabbata wallahi tallahi sai hawaye ya kare mu jini yana zubowa in yayi wasa da shugaba wanda kuma ya zo duniya bai damu da manzan Allah ba billahi lazi ya dinga kuka ba zai daina ba saboda shi shugaba shi ne shi ne nukuda wacce take kaunu gaba ɗaya shi Allah yake so a dinga duba shine limamin da zai lakana wa kaunin sirrin saduwa da Allah duk ko ibada ce mutum ya je da ita za a bude a ga zuciyar da wannan sirrin ibada ya fito akwai hasken annabi a ciki in babu an samu tasgaro ba za a tsira ba to kaji dai sahabi ya ce wannan abincin da ahalul arzu za su zo gaba daya an suka dinga ɗiba su ya ishe su Allah ƙara masa tsira da abu an karɓo daga sayidina abi hurairata أمره النبي صلى الله عليه وسلم أنا أدعو له أهل الصحبة yace wata rana shugaba ya aike ni yace an je in kirawo ahalin siffa gaba daya
fatatabba'atuhum hatta jama'atuhum yace na bi su daya bayan daya sai da na hada su baki dayan su su 300 da wani abu ne
fa wuja'at baina aydina sahafatun su ahalin siffa sunan su kenan ba su da tas ba su da abu sun haƙura sun inhimaki a cikin Allah da annabi ganin annabi ya ishe su ba sa bukatar su je kasuwa su ci abinci ba sa bukatar kuɗi ba sa bukatar komai an gidan annabi an kawo abinci su ci in ba a kawo ba su saman su a haka ahalis su faki idan ya ce su zo a tafi yaƙi su tafi ana magana ba a tafi yaƙi ba su zaman su yanzu idan ka je ziyara madina idan ga muwajaha nan ka yi gaisuwa to idan ba wannan rufe-rufen da suke yi idan ka dawo nan ta jikin ɗakin da kamilu zati yake ciki to nan baya ai a nan a halin siffati ga gurin an kewaye shi nan suke zama nan suke zama wasu ba su da komai sai riga sai mayafi guda daya shi suke lullubawa su lullube jikin wasu ba su da takalmi wasu suna da rigar wasu mayafin ma ya yayyage idan an zo sallah su koma tsawon karshe saboda an suka yi ruku'u ko suka yi sujada sai a dinga ganin jikinsu shugaba haka yi da su ike son su ina kauna a halittunfa akwai ran da za a fita za su zai je a ƙasar madinati yake zai fito yanzu za su tafi to da zai shiga gida sai ya ga baki ɗayan wanda za su tafi da shi gaba ɗaya ba mai takalmi kuma ba mai riga kowa mayafi ne a lulluɓa a jikin da ya shiga sai gashi a haka ya fito shi ba takalmin ba hular sai wannan mayafin ya lulluɓa shi ma sai aka ga wata siffa da ba a taba ganin abu mai kyau kama haka isa shi halayensa din numfashinsa da motsinsa guda ɗaya kira yake zuwa ga Allah duk abin da i mai kyau ne alayhi salatu wassalam haka aka tafi amma kuma in ya dawo idan ka kalli kafarsa sai ka ga yambu an humal mamu in an zuba ruwa ina daddarewa ina bin hanyoyi saboda tsananin kyau da kafa take da shi kora ɗaya ba ta taɓa hawa kafan manzan Allah wannan wannan wannan shine shugabanmu wanda Allah ya ce kar ku ji kar ku gani sai shi ku bi shi kar ku dinga lissafin ina gaskiya take ina rashin daidai ku bi shi kawai hawan kada la'adari huda ni ban san wata shirya ba ban san wani bata ba ni dai bin ka nake kurun ma halakan ne ni ka kai ni gun halakan ba na hotbar to irin fabiyar yadda Allah yake so a yi marke ne saboda shi ya san shirin da imar Allah ba mu san sa sai aka ajiye wata wani akushi a gabanmu in ji abu huraira فأكلنا ما شئنا وفرغنا وهي مثلها حين وجعت sayyidina abu huraira yace muka dinga ci muka dinga ci kowa ya ji ya koshi amma kwano ina nan yadda yake
illa anna fiha athar al-asali abinda kawai zaka gane an ci wannan abinci alamun hannuwa da zaka gani yanzu
وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه an karbo daga sayyidina aliyu dan abi dalibin Allah ya kara yadda a gare shi جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب shugaba sallallahu alaihi wasallama ya tattara bani abdul muttalibi وكانوا أربعين su arba'in ne in ji sayyidina ali yan uwansa ne na cikin danginsu banu abdul muttalibi yace duk su zo zai hada musu walima Mm.
منهم قوم يأكلون الجزعة أتيتم؟
ويشربون الفرقة a cikinsu akwai wanda idan zai ci abinci da rana abin da ake kawo masa tattar na akuya ake kawo a faranti katuwa za a gasa masa ita ko a yi mai miya da ita sai a zo a zube masa a kawo masa daro guda yana ci yana ci sai daga ba komai a ciki ya cinye ta akuya ɗin suke ci wai shirabun alfaraka in za su sha ruwa kuma bokiti ɗaya suke sha subhanallah
فصنع لهم مدا من كآن sai shugaba ya ce to tun da za su zo a auno mudu ɗaya kofi ɗaya kenan kofi ɗaya tak na abinci ya ce a auno shi a ji a dafa musu a kawo musu a dan za su iya cinyewa
فأكلوا حتى شبعوا suka dinga cin wannan abinci har sai da suka ƙoshi وبقي كما هو abincin nan yawan kaman yadda yake ثم دعا بقدس sannan shugaba ya ce a kawo musu kwanan shan ruwa kwanan shan ruwa guda ɗaya Mm.
فشربوا حتى رووا suka dinga sha har sai da suka ƙoshi وبقي كأنه لم يشرب kamar ma ba a sha komai daga cikin kwanan ba haka suka koshi
وقال أنس sayyidina anas ya faɗa إن النبي صلى الله عليه وسلم حين ابتلى بزينب shi shugaba sallallahu alaihi wasallama yayin da ya- ya tare da sayyida zainab zainab bintu jahash Mm.
أمره أن يدعو له قوما سماهم sai da sai manzo Allah ya umarci sayyidina Anas yace ka je ka kira mun wani da wani da wani da wani duka kira mun su
wa kullaman laqita shugaba yace da shi kai ba bayan su in ka kira su duk wanda ka gani a hanya ka ce zo ina kiransa
atamtala albaytu wal hujratu sai fa da sayyidina Anas ya zo ce da manzo Allah ya rasulullahi na ba kowa kuma a waje a hanya ma ba kowa na kira shi an taru
wa qaddama ilayhim tawran Sai aka- qadru muddin min tawrin sai aka kawo musu wani akushi a ciki akwai misalin dabino kamar mudu daya a ciki shine kamar kofi daya
ila haisan amma an daka shi an daka shi ya koma kamar dambu Mm.
fa wada'ahu qaddamahu sai shugaba ya ajiye shi a gabansa wa gamata salata asadihi sai ya ɗauki ɗan yatsunsa guda uku sai ya saka a cikin a cikin wannan abincin
وجعل القوم يتفجون ويخرجون mutane suka shigo mutum goma goma suna shigowa su ci su ci su ci su koshi su taki wasu su shigo wasu su fita wasu su shigo wasu su fita haka haka dai Hmm.
وبقي الثور نهوا مما كان wannan wannan akushi yawan zu kaman yanda aka kawo shi gaban manzon Allah وكان القوم عادا او اثنين وسبعين so ko mutanen nan mutum 72 ne ko 71
وفي رواية أخرى ya zo a cikin wata ruwayar a cikin wannan kissa أو مثلها ko misalinta إن القوم كانوا لها ثلاثة مئة ai mutanen nan su su ɗari uku ne da wani abu
وإنهم أكلوا حتى شبعوا suka ci abincin nan har sai da suka ƙoshi وقال لي ارفع sai manzon Allah ya ce ɗauke kwanan nan فلا أدري حين وضعت كانت أكثر أم حين وضعت sai na Anas ya ce wallahi ni a gani na san da aka gama cin abincin ya fi yawa ba san da aka ajiye shi ba Mm.
وفي حديث جعفر بن محمد عن أت- أبي يا- عن علي رضي الله عنه ya zo a cikin hadisin Ja'far dan Muhammad daga mahaifinsa Muhammad al-Baqir
أن فاطمة طبقت قدرا لجدائهما sayyida fadima Allah ya kara mata yadda ta dafa abinci saboda za su karin kumallo da ita da mijinta sayyidina Ali
ووجهت عليا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتغدى معهما sai ta ce da sayyidi Ali so nake ka gaya wa shugaban talakai so nake da shi za mu ci abincin nan Hmm.
فأمرها فغرفت منها لجميع نسائه صحفة صحفة to kamil zati da ya shigo gidan ta dafa abincin an ɗauko za a ci sai ya ce a dakata a shiga wajen matansa su su taran nan kowace a karɓo- a karɓo katon kwano aka zo kowace sai an cika mata shi ya yi tsiri ya kai mata kai wa nana aisha kai wa hafsa kai wa zainab kai wa sai da mai munatu kai wa sai da tafiyatu kai wa sai da hindu duk aka kai musu aka cika musu kwanuka ita ku sai da faɗi ma ta yi abincin nan ne don su cin ita da sai na ali ba shi da yawa
ثم له صلى الله عليه وسلم sannan shugaba ya ce ni ma a ɗebi nawa a zuba min daban ولعلي ya ce saye da na ali a ɗeban masa kwano daban ثم لها ke ma sai da faɗi ma ki ɗebi kwanan ki daban ثم رفعت الإبر وإنها لتزيد sanda ta ɗauke tukunyar daga kan wuta neman zubowa ma take ƙasa
قالت ta ce فأخذنا منها ما شاء الله ta ce sai muka ci wannan abinci gwargwadon yadda Allah ya so ma'anar wannan da sayyidi Ali ya ɗebi nasa sayyida ta ɗebi nata shugaba aka ɗauki nasa aka kai masa gida ta ce wannan abincin Allah ne isaran da ya kare mu ban san san da ya kare saboda kuma ba zai lalace ba hannun shugaba ya shiga ciki
وأمر عمر بن الخطاب sannan shugaban talikai ya umarci sayyidina Umar dan Haddabi أن يزوج أربعا أدراك من أحمد mutanen Ahamasu su da kainu dan Sa'idu suka taho yarkace yarkace suka zo mala kura ta tashi mutum 400 ne fa suna tafa fudin fudin fudin sahabbai suka ce yau musulunci ya samu ƙarfi suka zo suka gaida shugaba to ziyara muka zo gurin ka ya rasulallah to amma abin da ya kawo mu fari ake a garin mu ba abinci sai yunwa muke ji nan gurin ba abin da ya kawo mu maula muka zo gurin ka taimaka mana za ka yi ka ba mu abinci domin yau duniya ta yadda kai kadai ne sarkin kyauta to shi ne sai dilojudi ya ce ya ce da sai na umaru da umar dan haɗaji ya ce ka je ka sallama mutanen nan ka je kowa ka ba shi abin da yake so saboda mu ba saɗa ta halara ina nuna wa mutane in na naɗa mutum fayanatu ko yanzu ne ko jiya ne har gobe ma naɗin nan yin sa ike ba daina wani ba wallahi to in ka ga haka to ka sallama ka yadda to shi ne ya ce da sai na umaru je ka sallame su to
فقال يا رسول الله ما هي إلا أصوم sai sayyidina umar ya ce ya manzan Allah wallahi dan abin da nake da shi dan bai fi kwano uku ba na abinci yan yan abinci ne dan kaɗan nake da shi ba ban da komai Hmm.
قال ذهب
shugaba ya ce umaru tashi ka je ka sallame su Allah kuwar Hmm.
فذهب sai ya ce labbaika ya rasulallah an gama ai ya ji izinin malam to a komai haka yake yi ran da itura sayyidina ali haibara da sayyidina ali ya zo dama ya ce zan ba wa wanda yake san Allah Allah ma yake san su yake san manzan Allah manzan Allah ma yake san su yace yace yace da shi rike tutan nan ka je ka bude haibara da sayyidina ali ya karbi tuta jiye mutanen duniya sun markaɗa sai da idawo tambayi shugaba yaya kake so a yi kan je in hallakar da al'umma gaba daya sai to kai- ka kira su akan kaza akan kaza akan kaza kuma ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi bi gaya masa sai na aliyu ce ku to mu tafi saboda wata irin azima da ike ji a jikinsa wannan karfin ba na lafiya ba ne izini aka yi mar da ije farko kofa haibar irike da hannunsa ita ita ita ni dan uwan shugaba ne anan lazi sammatini ummi haidara da ikama kofar fiye da mutum ɗari ne suke buɗe kofar nan amma da ikama ta yi rike ga ta a hannunsa kamar faranci ya balle ta daga inda take ya kama wurgi da ita shugaba malam ai nan nan ne matattara komai sa kaji an nemi kirari a cikin jauhara Allahumma salli wa sallim ala ainin rahmatir rabbaniyat ya ka ce wal yaqutatil mutahaqqiqati al ha'idati bi markazil fuhum wal ma'ani da annabi ne
فزوجه منه
sayyidina umaru da an ji kai na dan sa'id ya ce ni ne shugaban tafiya umar yana gabana ina bin sa da i buɗe ɗakin wani abu na gani sai nake akuya ce ma ba ɗaya abinci ashe su ne a su'un ɗin da yake gaya wa annabi iya abin da i mallaka kenan ba shi da komai amma ga izinin halara yanzu yana tare da shi ya ce ije ki nemo abin da zai ba wa mutum ɗari hudun nan kowa a bashi abin da sai ya- an kama masa To haka.
وكان قدر الفصيل الرادي
ya ce misali wani dabino ne kamar wani dabba ce a kwance ya karama
وبقي بحاله ya ce yana nan a halinsa
من رواية جبين الأحمد daga ruwayar dukainin al'ahamasi ya ce to a dinga shigowa sai wannan ya shigo sai na umar ya dinga ɗebowa ina zuba mar ina zuba mar ina zuba mar a kama masa a fito masa da shi wannan ma a kama masa izuba izuba izuba haka sai na umar tun daga mutum na farko sai da izuba wa mutum na ɗari hudu aka sallame su to ana gama sallamar su suka ce to yanzu ne sanda za mu yi imani yanzu kalmar shahada za ka ba mu Mm.
ومن رواية جرير ya zo a cikin ruwayan nan ta jariru
ومثله من رواية النعمان بن da مقرن misali irin wannan daga ruwayan nu'manu dan muqarrinu الخبر بعينه an ruwaito wannan labari da hakikanin sa إلا أنه قال أربعة من أتراكهم من sai dai kawai مدينة inda aka samu bambanci mutum 400 ne daga muzainata ba daga ahmadu ba
ومن ذلك حديث جابر إلي أبيه بعد موته yana daga mu'jizar manzan Allah ta yawanta abinci abin da ya faru na hadisin sayyidina Jabir al-Ansari a cikin bashin da ake bin mahaifinsa bayan da mahaifinsa ya rasu Mm.
وقد كان بذل لغرماء أبيه أصل ماله فلن يقبلوه to haka yazo ya gaya wa shugaba shi ya rasulullah baba na ya rasu ya tafi ya bar bashi da yawa bashi ake bin sa yace na kirawo waɗanda suke bin mahaifin nan nawo bashi na nuna musu gonan mahaifina ita kadai ya bari a duniya na ce kuɗin da suke bin sa su karɓi gonan nan suka ce ina kuɗin da muke bin sa ai ya ninka gonan nan sau nawa ba za mu karɓa ba ka nemo kuɗin mu ka biya mu to shine ita ho ya kawo ƙara gurin shugaba shau ibrahim ya ce wa karka da yuskilil jamali kai da kake sharewa raƙumi hawaye ma ka sharewa barewa hawaye ka sharewa zannuna hawaye ka sharewa annabi yusuf hawaye ce balle na wa hawayen ne ma kaɗan ni ma za ka iya shafe mun hawayen to haka suke yi gurinsa ake zuwa ba jiya ba yanzu ma gurinsa aka ce aje walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka ko ba a karanta ayan nan ne mutane ba su da ido ba sa jin me Allah yake faɗa walau annahum izzalamu anfusahum tun daga mukamin farko na ƙarfin wato rinjaye na, na bala'i har zuwa ɗan ƙaramin in ya dame ka gun wanda gurin wanda aka ce ka je ke shugaba to shi ne izo igaya wa sai da lujudi ya ce ita sun ki karɓa to ni kuma ban san meye abin da zan musu ba tunda sun ki karɓa gonan nan ni ban san ya zan yi in biya su bashin nan ba
ولم يكن في ثمرها سنتين كفافتين ya ce idan kuma na tsaye da gonan nan an yi noman shekara biyu walla ba zan iya biyan su bashi da noman da zan yi ba dabinan da za a ɗiba a gonan nan na shekara biyu ma ba zai biya bashin nan ba ya rasulallah
فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بجدها وجعلها بيادر في أصولها sai shugaba ya ce to ka kwantar da hankalinka ka biya su ka gama a ina gonar take i gaya masa yace to abinda zan umarce ka yanzu ka tafi ka je duk dabinon da ike jikin sama ike sama a jikin bishiyar dabino a yanko shi ya dawo ƙasa ka tare shi a na wannan dabino ka tare shi a ƙasan dabinon na wancan ma ka tare shi ka je kai wannan aikin in ka gama ka zo ka gaya mu in ji shugabanmu Allahu akbar
فمشى فيها ودعا
da in gama izo in gaya wa shugaba yake da sahabbai ku tashi mu je malam aka aka tafi shugaban talikai yana gaba ana bin sa aka zo gonar shugaba ya ga yadda ice masannan yayi yayi shugaba ya ce to kowa ya tsaya kar wanda ya shigo gonar nan ku tsaya malam sai a ga shugaba yana tafiya ya shiga cikin gonar ya shiga ta can yana tafiya ina tafiya sai iyo fana sai idawo idawo idawo sai kuma i kuma tafiya a cikin nan sai i ta can sai i kewayo ta nan wani ismi yake rubutawa wani abu ne a'a so ake zatinsa i shiga gurin menene ake nufi da i gama tafiya a ciki sai ce ka je ka sallami masu bin bashi dukiya ta samu an gama sai ce da sahabbai ku zo mu koma gida
فأوفى منه جابر برماء أبيه وفضل مثل ما كانوا يجدون كل سنة
da sai ije kira su to ku zo kai nawa kake bin mahaifina ina bin sa misalin wasu ƙildabino ɗari uku ce zo ka karba a je a dinga ɗebo dabino a gonan nan aka dinga ɗebo da biyu kai kuma nawa kake binsa wusuki ɗari biyar nake binsa zo ka karba sai da i gama biyan gabaki ɗayan masu binsa baki a rana ɗaya sannan dukiya ta wanzu sama da abin da ake bin baban nasa bashi shi ma yanzu ya zama an bashi yanki talauci abin da dama yake bayarwa ke jiran Allah da aminci su ƙara tabbata a gaba. A wata ruwayar misalin abin da ba su sai ya ce, To dama su masu bin bashin Yahudawa ne suna gani suna girgiza kansu kur. To aikin shugaba ne ma. Allah وقال أبو هريرة رضي الله عنه سيدنا أبو هريرة الله يقار يدعى قريش يتي أصاب الناس مخمصة متاني يوم وتاساميس وترانا وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شيء sai shugaba ya ce wai akwai wani abu ne a gurinka
قلت نعم شيء من التمر سلمي بوجهي ya ce a jikin jakata ni dai ina da ɗan wani dabino kaɗan haka ya rasulallah
قال فأتني به shugaba ce abu huraira je ka ɗauko wannan dabinan ka kawo
فأدخل يده فأخرج قبضة
abu huraira da isa hannunsa a jakar ilaliba ika kamo dabinan da suke ciki ya danko su sai izube su a gaban annabi
فغسلها ودعا بالبركة sai shugaba i buɗe wannan dabinan sai isa albarka a ciki
ثم قال خذ عشرة
da hannu ɗaya fa abu abu abu huraira ya ɗebo dabinan nan yanzu hannun ɗan adam dabino nawa zai kama hannu ɗaya an yi ƙoƙari ya kama talatin ko ko ashirin kai zai wuya ma talatin ta kawo ya ɗebo su ya zubi a gaban annabi shugaba i i baza su haka sai ya ce je ka kira mutum goma Hmm.
فأكلوا حتى شبعوا shugaba ya ce da mutum goma nan ga dabino nan a gaban ku kuci ku koshi Hmm.
ثم عشرة da suka ci suka koshi sai manzo Allah ya ce a ƙara kirawo goma كذلك su ma suka ci suka koshi حتى أدعم الجيش كله sai وشبعوا sai da rundunan nan gaba ɗaya suka koshi Hmm.
قال خذ ما بيت به sai manzo Allah ya ce to Abu Huraira wannan dabinan kwashe shi kamar da shi jakarka Hmm.
واقبض منه ولا تكبه
abinda za ka yi duk sanda kake bukatar dabino ka zira hannunka kai ta ɗebowa kar ka sake ka juye shi ko za ka auna irin na mai abincin jiya kar ka soma shi an masa izini yanzu an ce kar ka juye Hmm.
فقبضت على أكثر مما جئت به ya ce to ni abin da ya ban mamaki sanda na zira hannu ai danka ɗaya na yi ko ya ce to yanzu da ya ce in kwake na yi danka ɗayan na zuba na kuma dankowa na zuba to ta ina ya ƙaru
فأكلت منه وأدعمت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce sai na tafi da shi na na rataye shi a jakata ya ce shi nake ci da binan nan tun daga ran da shugaba imin wannan abun har ranar da iwa fati da bilo ina nan bai kare ba Hmm.
وأبي بكر وعمر ya ce sayidina abubakar yake kare biyu cif ina ina halifa dabino bai kare ba sayidina umar ya shekara goma dabino bai kare ba sayidina usman ya shekara shekara goma sha biyu dabino bai kare ba إلى أن قتل عثمان فانسحب مني yaren da aka yi sayidina usman wani gabjejen mutum yana zuwa ya fizgar jakan nan ya gudu da ita ya ce shi ita ce masifa ta uku da na taba gani a duniya ce masifar farko wafatin shugaba masifa ta biyu kashe sai na usman masifa ta uku jakan nan da aka kwace ni ita ce bala'i na aka aka tafiyan mun da ita kenan wani ya kwace ta yi tafi da ita
وفي رواية ya zo a cikin wata ruwaya فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من والإن في سبيل الله ya ce wallahi a dabinan nan na ɗauki wasuƙi kaya kaya na dabino na bayar an tafi yaƙi saboda ɗaukar kalmar Allah
وذكرت مثل هذه الحكاية في غزوة تبوك an ambaci irin wannan hikaya a cikin yaƙin tabuka وأن التمر كان بضع عشرة ثمرة cewa dabinan nan guda goma sha kaza ne
ومنه أيضا حديث أبي هريرة yana daga gare shi hadisin nan na abu huraira حين أصابه الجوع yayin da yunwa mai tsananciya ta same shi فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ya ce sai manzan Allah ya ce ya ce zo ka bi ni shi ne hadisin nan da na taɓa faɗawa ɗan uwa wanda sai na abu huraira ya ce tafiya dai ba na jin daɗinta zama ban na jin daɗinsa in kwanta ban na jin daɗi abinda nake jin daɗi kwaɗe ne in kifa ciki na nan ke yunwa sai mun lahani yace aka zo sallah ana yin sallah na fito bakin bakin kofar masallaci mai mai doguwar tafiya na tsaya ina jiran wani ya fito sai ga sayyidina abubakar nan ya taho ce yunwa dan ce ni sai na ce da sayyidina abubakar za ka iya fassara min falakata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakuraka ba au it'amun fi yawmin zi masgaba yatiman za mu karaba yace ayar da take magana ciyar da abinci ita na gaya mar dan ya gano yunwar da nake ji yace da ni zo mu je in baka abinci yace amma bai gane ba bai gane ba sai in ce mun fasara ni kuma fasara nake so aiki nake so abinci nake so mu je bai yace da in gama fasarar sai ke ka fahimta ya nake na fahimta to sai an jima sai na umar ya zo shi ma na tambaye shi shi ma yadda a sai na abubakar ya yi haka abin ya kasance to daga nan ne ake faɗar da'iratu ahlul haqqi mataki mataki muqamun walitaka mataki mataki akwai muntahal muntahal muqam da shehu yake ce assalamu alayka ya man huwa al-ism wal fi'l wal harf to su waliyai akwai inda aka ajiye su kaga sayyidina abubakar a da'irar walitaka da suhuba ya gaza gano wannan hijabu sayyidina umar ya gaza gano wannan hijabu sayyidina abu huraira yace hankali na ya tashi yace ina tunani ina tunani kawai sai na ga faja a abul qasim sai ga baban alqasim nan ya taho yana zuwa sai na abu huraira ya ce fa arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi wannan sahabi ne fa ya faɗa haka ina nan a ingantaccen hadisi fa arafa ma fi nafsi abinda na kulle a raina kaf shugaba ya san shi ya ce wa ma fi wajehi da abinda yake fuskata ina kallo sai ya gani sai ya ga ainihin abinda nake ciki wannan aikin wannan idan kenan kaga ayyunwa ma'ana ce ko waye taba ganin ta to sai annabi muhammad shi ra'ayal aini yana zuwa iganta yace hayya ya abahirin zo mu tafi baban mage mu je gida aka je gida za a bashi abinci ya ci shi ne faskata ba a hunna biyu sai annabi muhammad ya ce zo mu tafi ya ce muna zuwa sai na tarar da wani nono a cikin wani akushi an kawo hadiyarsa gurin annabi
wa amarahu an yadu wa ahlar sufati sai shugaba ana shiga da zai ce sai na abu abu huraira a tunaninsa ana zuwa zai ce maza ka ɗau nonon nan ka shanyi sai ce ka je ka kira wa ahli sufa su ɗari uku ne yace yace na kusa in yi in yi mummunan aiki ce da ba shugaba bane cewa zan wallahi ba zan ba amma ya san malam azima ce babba Allah raji take magana kirawo ahlus sufa gaba daya
قال فقلت ما هذا اللبن فيهم قلت أحق أن أصيب منه شربة أتقوى بها yace in je in kirawo ahlus sufa a wannan nuna ba magana yace to amma ni a fahimta ta ai ni ya fi cancanta in sha nonon nan ko saboda wahalar da nake ciki da kyar nake tafiya don in samu karfin lafiya ta ice amma shugaba ya ce zai kira su ice sai na tafi na kirawo a halin siffa gaba daya su ma dama jira su ya kirawo su
وذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يسقيهم ya ce sai ya ce sai shugaba ya ce sun zo ce ga sunan sun taru ya ce ɗauki noron nan ka je ka kai musu su shan
فجعلت أوذي الرجل فيشرب حتى يروى ya ce da na bawa na farko na ya sha ya sha ya sha ya ƙoshi
ثم يأخذه الآخر حتى روي الجميع ya ce daga na ɗaya sai da na bawa na ɗari uku nan
قال sai ya ce فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح sai shugaba ya karɓi wannan akushin daga hannuna وقال sai ya ce بقيت أنا وأنت ya ce sa- فشربت ya ce saura ni saura kai abu huraira ka sallama ahalin siffa sun tafi ya ce to saura ni saura kai zauna mu sha nonon nan Mm.
فشربت ya ce bismillah sha
ثم قال اشرب da na sha na sha na ajiye shi ce nema izini kuma ɗauka ta sha Mm.
وما زال يقولها وأشربت ya ce ni ku in ya ce in sha ɗin kuma ɗauka nake ina kuma shan Mm.
حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أدري له مسلكا ya ce sai da ya ce kuma ɗauka ka sha ya ce na rantse da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya yanzu in na kuma sha na ciki ma fitowa zai yi. yanzu ba ba ragowa guri a ciki na Mm.
فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب من sai فضلك shugaba ya ce to kawo ya ce sai na miƙa masa ina miƙa masa da iya haka yana zuƙa sai na ga nono ya ƙare gaba ɗaya. sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya ce mu bi shi ya ce mu amince da shi da tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu shi Ibrahim ya ce dan Allah masu dukiya ku yi kokari ku taimaka min kowa ya rike kudinsa kar ku bani komai yace saboda me yace walim la wa mamduhil karim muhammadu ni wanda nake yabo sidi muhammadu ne ba duk kyauta in ba shi zai bayar ba ba ta da amfani mun gode Allah mun gode Allah Allah ya ƙara mana kaunar shugaba Allah ya ƙara mana kaunar manzan Allah shi ne sirrin komai shi ne arzikin komai shi ne abin da ake nema a duniya da lahira Allah ya dan mana da haka shehi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi idan aka yi wannan karatu wata rana mun yi karatu mun yi karatu irin wannan yana shiga ɗaki yace yanzu ubangiji ya buɗe mun ya buɗe mun wani abu yanzu na ga ahalin su fara ayal aini wayannan sahabban nan ya dinga kuka wani sati guda ina kukan ke na gan su da ido na an yayi min hijabu na zan to su sirrin haske ne ka haɗu da annabi haske ya samu ka haɗu da shugaba ba yankewar baya ka dinga saduwa haske ka ji ga Allah duk abin da ahalul haƙi suke faɗa ka yi mujahada ka yi meye ka yi meye ainihin abin da ake so sirrin nuraniyar annabi ya daga a cikin bautarka amma wallahi ba haka ba wahala za ka yi tasha nisan tafiya ne ba za a je ko ina ba ma an sadu da annabi Allah ya tabbatar da mu a haka shehu ibrahim ya ce alayhi salatu lahi summa salamu bi diwani dahal hashimi sirtu mulhaq Allah da wannan salatin so nake ka rubuta sunana a rijistar annabi muhammad don ka rubuta na anan shi ke rigima ta ta kare kuma ma Allah ya rubuta ma shi Allah ba mu albarka annabi Allah ba mu nutsuwa da shugaba dukkanin ahalul lahi masoya shugaba Allah ya kara musu daraja wanda suke mana dilala akan lamarin annabi Allah ya saka musu alkhairi yadda muka hada a nan gurin Allah ya samu samu nazarar shugaba Allah duk hayaniyar zamani Allah ka kwashe ta daga zuciyarsa Allah duk wasan kwaikwayon da zamani yake shiryawa Allah ka raba mu da shi Allah ka tabbatar da mu a kofar annabi Muhammad duk kalangun da zamani yake kada wa mutane ya mai da malami jahili ya mai da mawadaci marowaci ya mai da mai hankali mahaukaci aikin zamanin nan namu kenan waɗanda abubuwan da yake yi na shi'umanci Allah ka ban mu tare da annabi Allah ka ka ban mu da wannan rudanin na zamani har masaidul wujudu ala mutum karanta fatiha hadiya ga shugaba